fati uku uku Salatul Fati uku uku.
يسير يا أخي تشيدنا بعد ما حضرنا الحمد لله رب العالمين
Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل to muna cikin dai suratul anfal Allah ya cewa a'iddu lahum ku shirya musu ana ku tattali likita lihim saboda yakan kafiran nan mastata'atu mutukar ikon ku yin kuwatin daga karfi na sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiyar rami shine wato kayan jiba wato abin da ake harbi da shi rawahu muslim muslim ne ya rawato wannan wa min ribatul khayl da kuma wato ribadi wato na wato ku daure wato da waki bi ma'ana dai hafsa ha tsare ta fi sabilillahi saboda tafi yakin ɗaukaka addinin Allah da ita تهزمون به عدو الله وعدوكم za ku tsorar da- za ku tsoratar da makiya Allah bihi da wannan ɗorar dawakin da kuke su gani kullum a cikin shiri kuke to wannan ganin ganin ku da za su rika yi kuna cikin shiri to wannan zai rika tsorata su za a duba ku za ku kuma ku rika fato ba wa ta makiyan ku su ma tsoro ai ku fara makar su ne kafiran baka وآخرين من دونهم wa aka nuna da wasu su kuma min dunihim ai gairihim wasu su humul munafiquna sune munafiqai aul yahud ko kuma yahudawa لا تعلمونهم To ku dai- الله يعلمهم wato ku ba ku san su ba amma Allah ya san su وما تدركوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون duk abin da kuka ciyar wato fi sabilillah cikin daukar daukar addinin Allah yuwaffa ilaykum wato Allah zai cika muku wato ladan zai ba ku ladan duk abin da kuka yi wa antum ku kuma la tuzlamuna ba za a tawaye muku wani abu minhu daga cikin wato aikin da kuka yi na alkhairi duk aikin da kuka yi Allah zai ba ku wato ladan wannan aikin da kuka yi ba za a tawaye muku komai ba وإن جنحوا للسلم فاجنح لها to idan suka karkata malo suka karkata lissalmi saboda wato neman zaman lafiya ai ai sulhu to fa zina kai ma ka karkata laha gare ta wa ahiduhum wato kai musu wato alƙawari kai alƙawari da su qalam da abbas abdullahi dan abbas yace hada mansuhu wannan an musa nusuha bi ayati sayfi da ayat takobi wa mujahid mujahid kuma yace mahsusun wannan wato mahsusi ne bi ahli kitab da ahli kitabi aw nazal ko kuma a wannan aya ta sauka ne fi bani quraiza ta cikin bani quraiza وتوكل على الله wa tawakkal ka dogara Allah zuwa ga Allah ai sirbihi ka amince da shi إنه هو السميع shi dai العليم ubangiji shine mai ji lil qawli ga zance masani kuma bil fi'li da aiki وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك la الله inda suka yi nufin an yi hada uka su yaudare ka fi sula da sulhun nan Eh, in suka yaudare ka wato in suka yi nufin su yaudare ka wato a cikin wannan sulhun da ya sta iddu domin su je su ci gaba da shiri na ka saboda yaƙanka saboda yaƙarka to in suka yi maka haka fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe maka su هو الذي أيدك بنصره shi وبالمؤمنين ubangiji shi Allah shine wanda ya karfe ka ya karfafe ka bi nasrihi da taimakonsa wa bil mu'minina kuma ya karfafe ka da mu'minai وألف بين قلوبهم Allah kuma ya taro bai da kulubihim tsakanin zukatansu ba da ihimi bayan haƙo da ya zama tsakanin su musulmin sai kuma Allah ya cire wannan haɓa wato rigimar da aka yi ta yi tsakanin ausu da khazaraju to alfarma wato saboda darajar alfarma musulunci kuma suka zo suka haɗu suka zama ansaru نعم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم da za ka ce da duk abin da yake cikin ƙasa baki ɗayansa jami'an baki ɗaya ma allafta da baka taro bai da kulobi da tsakanin zukatansu ba da baka haɗa su ba wato da baka sa sun ji wato sun fahimci juna ba ولكن الله ألف بينهم sai dai Allah shine ya kare tsakanin su bi kudratihi da ikonsa إنه عزيز حكيم Allah shine mabuwayi eh, shine mabuwayi ai mai rinjaye a al'amrihi bisa lamarinsa hakimin kuma gwani wanda la ya haruju shay'un an hikimati wanda wani abu wato baya fita daga hikimarsa يا أيها النبي حسبك الله ya wannan annabi hasbukallah Allah ya ishe ka ومن اتبعك من المؤمنين duk ma waɗanda suka bi ka cikin daga mummune su ma sun isan maka يا أيها النبي أرد المؤمنين على ya القتال kai wannan annabi ka faɗaitar da mummune Allah kitar bisa yaƙar bisa yaƙi lil kufar da kafirai إن يكن منكم عشرون كافرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ahun in yakun minkum ushiruna idan an samu mutum 20 daga cikin ku sabiruna masu haƙuri to ya galibu za su rinjaye mai a tayin mutum 200 minhum daga cikin su wa in takum minkum mi'atun idan aka samu mutum wato 100 a cikin ku to ya galibu alfan za su rinjaye wato alfan mutum dubu min allazina kafaru daga waɗanda suka kafirce bi annahum ai saboda cewa su dai kafiran nan kawai mutane ne la yafqahuna wanda ba sa fahimta wa hada wannan khabarun labari ne bi ma'anar amr ma'anarsa umarni ne ai li yuqatil al 20 minkum al 200 ai mutum 20 daga cikin ku su yaƙi mutum 200 wal mi'atu kuma al wal mi'atu kuma al alfa wato mutum 100 kuma su yaƙi dubu kuma wa yasbutu su tabbata lahum gare su a wurin yaƙin su sun manu sai hasanan sai aka shafe wannan lamma ta suru yayin da wato musulmai suka yi wata bi kawali da faɗin Allah da yake cewa alana hafafa Allahu ankum
ألا أنا حبب الله أم- أنكم وعلم أن فيكم Duba a ranar yanzu dai haifafa Allahu alku. Allah ya yi muku wato rangwame wa alima kuma Ubangiji ya san an nafi kun duhu akwai rauni bi kuma a cikin ku eh to shikenan wato bidan dadi wa fatiha ko da'afan ko du'uban wato ya san akwai rauni a cikin ku an kitala ashiratin am an kitala ashirati amsalikum da yaƙar wato misalin ku goma eh mutum ishirin wato kaga su a cewa wato ne kuma go shi nuna sabi nuna yin ilimi a kayani kaga wato sun rubanya su goma kenan ya ce to akwai rauni a cikin ku saboda haka aka yi mata nusa sai kuma wato ayar da za ta zo nan gaba ta zama ita ce wato a gurbinta فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله to fa in yakun bil yaqi yakun ko kuma bitai fa in takun minkum wato idan aka samu wato mutum wato 100 daga cikin ku sabiratun masu haƙuri to ya gilibu za su rinjaye mai a tayin mutum 200 minhu daga cikin su wa in yakun minkum alfun ko kuma aka samu mutum dubu a cikin ku to ya gilibu za su rinjaye alfayin mutum dubu biyu bi iznillahi ai da nufin Allah wa huwa khabarun nan ma shi ma labari ne bi ma'anar amri ma'anarsa umarni ne ai li yuqati ai li tuqatilu mislaikum ma'ana ku yaƙi misalin ku biyu in ku goma ne to ku yaƙi mutum ashirin eh wa tasbutu kuma ku tabbata lahum gare su kan ba guduwa والله مع الصابرين Allah yana tare da masu haƙuri wato bi aunihi da taimakonsa wanda zala aya mai zuwa kuma ta sauka lamma akhadul bida'a yayin da wato suka riki fansa su musulmi suka riki fansa suka karbi fansa min asra badrin daga ribatattun badar ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض bai kamata yi na biyan ga annabi an takuna lahu asra billahi takun da ita ya takuna la yakun wato ribatattu su siga- su kasance gare shi wato ya karbi fansa hatta yusina har sai da ya yawaita kisa wato fil ardi a cikin ƙasa ayi balik sai ya isa matuƙa fi ƙatar da kufari cikin wato kashe kafirai تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ku dai kuna son wato rular duniya ai ku samu harin da digaggenta bi akhzul bida'i da rukun fansa wallahu Allah kuma yuridu wato yuridu lakum al-akhirah yana nufin wato lahira gare ku ai sawabu ha sakamakon lahira yake nema a garin ku a wurin ku duka filhim da kace su والله عزيز حكيم wallahu azizun Allah wato mabuwayi ne kuma gwani ne wa hada mansukun wani abin shafewa ne da kauli da faɗin Allah da yake cewa fa imma man na ba'du imma fida to nan wannan ayat ba ina ba wannan tafsirin shehu ya kawo magana a kai sababin saukar wannan wato a tarkacin ma baya eh wato wato nan wannan eh to shi ma yana da akwai wani abu can baya shi ma inda yake cewa inna wa yuridu an yahdu uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasri wa bi nuri Allah ka gane qulubi wa lam fasta ma fi ardi wa ma allafta bayna qulubihim eh to mu je to karanta wannan din idan lokaci sai mu dawo wancan ma yana da fa'ida sosai هذه الآية نزلت في إسلام أمراء
wacce a ciki to akwai wannan ma kanin nabi ya yi kullu a sara ita ce
ما كان الذي أن يكون له أسرار تنشي في الأرض سبب نزول هذه الآية sababin saukar wannan aya ما وقعت وقعت بدر yayin da yakin badar ya abu أسر من المشركين السبقون wato aka aka ribaci wato sam- mutum saba'in daga mushrikai daga shugabansu shugabanninsu a cikin wayanda aka ribata akwai abbas dan abdul muttalib wato amman manzan allah وهبر بن da الحارث nadurbin harisi وجدوا sai aka ɗaure su على المسجد al- al- al- al'amudan masallaci فلما أصبح الرسول yayin da صلى manzo Allah sallallahu alaihi الله عليه وسلم wasallam ya wayi gari جمع الصحابة sai ya tara sahabbai وشاور أبا بكر sai ya ba wa sayyidina Abubakar shawara عمر da sayyidina Umar كان أعلم مشورة wato wayannan biyan sun zama ahalin wato shawara da shi كما يقول الرسول kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أيدني الله Allah ya karfafe ni bi arba'atin da mutum hudu زراء wuzara wani su ne wazirai na اثنين من السماء biyu daga sama suke جبريل shine وميكائيل mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu اثنين من الأرض biyu kuma a ƙasa suke
أبو sai na abubakar بكر وعمر.
da sai na umar فلما أصبح yayin da manzo Allah ya wayi gari شاور علي shikenan sai sha- shawara sai ya shawara alal asra bisa ribatattun da aka aka ribato na badar قال kala yace ما تقولون في هؤلاء me za ku ce a cikin wayannan wato wayannan wato mushi mushina wato masu wari قال أبو بكر sai sai na abubakar yace هؤلاء ديالك wayannan dai mutanen da aka ribato iyalin ga ne وكفرهم tare da kafircinsu وإنادهم da tashin karan hancinsu ديالك kuma فقد iyalinka ne kadai تقتلهم ni shawara ta kan ka kashe su خل سبيلهم tabbar tabarkin su su tafi تأخذ منهم ke شيئا an minar mali ka karbi wani abu daga wajen su minar mali daga kuɗi تستقل به wanda za على ka nemi جهادك.
taimako ta sa'inu bihi za ka nemi taimako da abin da za ka karɓa ala jihadi ka bisa ya kunkunan da za ka fita فلا تقتلهم amma ka ka kashe su وقال لأمر sai manzala ya ce da sayi na umar ما تقول me za ka ce kai kuma ya umar akan wa'annan ribatattu قال عمر sai sayi na umar ya ce هؤلاء رأس الكفر wa'annan da aka ribato su ne shugabannin kafirci نعم. إن إن قتل in in هؤلاء kutil haula'i in dai aka wato in kutil haula'i na inna qatil haula'i إن قتل هؤلاء san dai kashe wa'annan نعم لا ترى على وجه الأرض
a'a to ga abin da ya zama in kutila ke yanzu وإن قتل هؤلاء in aka kashe wa'annan نعم لا ترى على وجه la tara ala wajhi al-ardi man yaktubuka ba za ka gani la tara ala wajhi ba za ka kuma لا ترى gani على وجه الأرض eh ba za ka kuma gani ba a fuskar ƙasa man yaktubuka wanda zai rika sarefantar da kai ba بعد اليوم ba da yomi wato idan in duk ka kashe su an gama da kafirci ji sai na mara ce kawai duk ka fifille su in ka kashe waɗannan to an daina sarrafantar da gaya da su da layi مكني من آل عدي ya ce to ni abin da za a yi ka ba da dama a cikin ala adiyun ƙuraba'i ‘yan uwana ne, ni Wamakin kuma ni Abubakar.
duk in kashe su ومكن أمام بكر ka ba abubakar dama shi gwamnin ali taimin da kalin taimin yan uwansa shi ma duk ya kashe su ومكن عليا ka ba wa ali dama min bani hashimin daga bani hashim ومكنهم من آخرهم duk mu kashe su baki ɗaya kowa ya kashe danginsa إذا قتلنا أولئك idan muka kashe wa'annan لا يبقى على وجه الأرض alimin ani duka ba za a samu a bayan ƙasa wanda zai rika wato jayayya da kai ba ذكاء.
ko kuma ya kafirce maka فدخل الرسول صلى الله sai manzo Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam ya shiga baitul gidansa فصار الناس sai mutane suka rika يتبعون suka zama wai ta kawalu da suna wato zantuttuka أبوهم shashin su ya kulu ينا ya- shashin su shashin mutanen ya kulu yana cewa نعم سيد babu ra'ayi abi bakarin sannan manzo Allah dai ra'ayin abubakar zai bi وأبوهم shashin kuma sahabbai suka rika cewa يقول suna cewa سيد رأي عمر zai bi ra'ayin sayyidina Umar ne فخرج الرسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito قال wa qala sai ya ce إن المؤمن san dai mumini لن layali layali mu qalbuhu zuciyarsa tana yin taushi حتى يكون hatta ya kuna aliyana minan labani har ya zo shi ya fi suya shi ya fi wato hatta aliyana hatta ya kuna aliyana har ya zama shi ne ya fi wato taushi daga wato minan labani daga nono وذلك أبو بكر ya ce to wannan abubakar ne وأنا شنو ذا؟
kai dai abubakar misalin ka misalin isa ne alaihi salamu قال kala shi ne annabi isa ya ce da ubangiji يعذبهم in dai kai musu iza in dai kai musu azaba su dai bayan ka ne
إن تغفر لهم in kuma kai musu gafara fa inda ka antal azizul hakim kai ne mabuwaye kuma mai hikima ومثلك misalin ka dai kai abubakar عليه السلام misalin ibrahim ne alaihi salam قال kala ya ce faman tafi a ni wanda duk ya bi ni wa إنه inda himin ni shi yana daga cikin mutane na عصاني in kuma mutum ya saba mun fa inda ka gafurin kai mai gafara ne rahimin kuma mai jin kai إن الإيمان san dai imani laik wa kalfanu yana karfa zuciyar mumini حتى يكون أشد shadda minar hijabi har da zuciyar musulmi mumini ta kasance mafi tsanani daga wato wato dutse ذلك للأمراء wannan shine misalin umar kenan سلوك من الأنبياء to misalin ka kai kuma umar misalin ka a cikin annabawa رسل نوح misalin annabi nuhu ne قال qala annabi nuhu ya ce rabbi la tazal al ardi min al kafirin diyaran ya ubangiji kakkawa ko da gidan zanzaro ne na kafirai a bayan kasa قال موسى annabi musa kuma kai ma kaman musa dai kake umaru musa ya ce ربنا rabbi allah ka shafe dukiyarsu واشدد ka على ɗaure zukatansu balayoyin kasi imani har dai sai sun ɗanɗana azaba mai raɗaɗi ولكن walakin sai dai أخذت برأي أبي بكر نعم أخذت برأي أبي أخذت بكر كلمه
نعم أخذت كلمه إيه شو من قال
ولكن أخذت ولكن sai manzo Allah ya ce da su sai dai nayi riko bi ra'ayin Abi Bakar da ra'ayin Abu Bakar
ثم استقبل sannan الكفار sai ya fuskanci kafiran قال wa qala sai ya ce da su يا أيها الناس ya ku wa'annan masu wari لا يخرج أحد منكم kan ɗaya ya fita minku daga cikin ku إلا إذا da دفع fa'ali 20 na ƙuƙiyatar minar zahabi sai dai ya biya wato ƙuƙiyar dinarin dukiya 20 إلا بني هاشم sai dai bani hashim kawai su لا يخرج su ba za su fita ba illa ba da an yarbo 40 na wuyar duk bani hashim ba wanda zai fita sai ya ba da ƙuƙiya 40 wato bani hashim danginsa shi na mazala sai ya rubanya musu نعم Mhm.
قال قال له العباس sai abbas dan abdulmuttalib ya ce da shi أنا على بداية ana ni ne ala ina wato bisa fansa ta بداية من da kuma fansan wanda yake nan shi bani hashimin وقد أخذ مني na ta dinarin zan biya wannan amma fa an karɓi wato dinari mai can a wajena ثم to za ذلك a- za a sa wannan a cikin lissafi na قال له sai manzala ya ce da shi لا la ba za a sa ba المال الذي كنت wato dukiyar da ka zama tun fi kuhu kake ciyar da shi ala a adayin lahi bisa wato makiya allah liyu hari wani irin su yaƙe ni لا la a hasibu ba zan kirga da shi ba fi bida'ika cikin banzarka قال ƙala sai ya ce أريد أن أقال ya ce ya to sai yake cewa da manzo Allah kana so dai wato in zama dai miskini ba ni da komai aka karkaba mana ina miƙa hannu a hannun mutane ina bara fi makkata a makka shi yasa kake neman ka kwace kuɗin da nake da shi قال له الرسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi كيف تتكفرون yaya za ka je ka rika bara gurin mutane الذهب الذي da fantabil hajuni tare da kana da dinarin da ka je makabartar hajun ka binne shi ليلة خروجك daren da za ka fito ka taho wato ku taho yaƙi na وأشعرت زوجك amma ka je ka shaidawa ka je ka nuna wa matarka ummul fadli ummul fadli wa qulta kace da ita in raja'atu in na dawo فذاك to wannan nawa ne وإلا idan kuma ban da ba an kashe ni فالمال falmalu dukiyar nan laki naki ne walil fadli da ke da fadlu wali kusan da kusan mu to ina wannan dukiyar mazala ce ina wannan dukiyar da kake ka ɓoye za ka ce in na karɓi wannan wato ta zama wato zan zan mai da kai wato almajiri ka rika bara
قال sai a wato sai abbas dan abdul muttalib ya ce subhanallahi dalki ya tabbata kala man ahbara ka bi haza bai ya baka labari da wannan وهذا في مكة to ليلة wannan fa an yi shi ne a maka cikin dare ليس يعبره illa ummul fadl ba wanda ya san wannan ya halarci sanda na binne sai ummul fadl ita kadai ce قال له sai manzo Allah ya ce da shi a habarani rabbi ubangiji na ne ba ni labari قال kala sai ya tushe shi Abbas dan Abdul Muttalib ya هذا ce الرب hazar rabb wannan ubangiji سوف يكون ردي shi اليوم nima nima a yau zai zama ubangiji na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta ودخل بالإسلام sai ya shiga cikin musulunci to gadan to ai kisa ba ta kare ba غدا ya ce to washe gari a ta umaru sai umaru ya fito zai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وجد أبا sai ya بكر samu ababakar sayyidina ababakar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiyani suna kuka فسلم عليهما sai ya musu sallama قال ما sai ya ce يبكيكما ah me yasa ku kuka سكت sai suka yi shiru ba su ba shi ansa ba قال kala sai ya ce akhbirani akhbirani ku bani labari ma yubki kuma me yake sa ku kuka ya rasulullah ya manzo Allah anta wa sahibuka kai da wato abokinka me yake sa kuka نعم إن أتاني in atani buka in naji abin da yake sa yake sa kuka in ni ma kuka ya zo mun ba kai kuma kuma sai in kuka tare da ku وإلا idan kuma kukan bai zo ba ta ba kai tu sai in nemo shi in ma mai kukan in kuka ya kuma saboda kukan ku قال الرسول ni ma sai in janyo shi dole ne saboda kuna yi
قال Allah rasulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi نعم لو نزل lau nazala azabun wato da azaba ta sauka kan abin da muka yi hukunci da shi akan wato ribatattun badar ما نجا ma na jami'u إلا أنت illa anta ba wanda zai tsira duk cikin mu sai kai ya maru الذي أشرت به abin بالأمس da kai ishara da shi a jiya هو الذي كان يرضى yurdillah الله tabaraka tabaraka wa ta'ala shine ya zama yake yadda da Allah Allah ya yarda da abin da kace jiya kace a kashe su to Allah da wannan ya yarda da wato da hukuncin da muka yi ne jiya muka ce a karɓi banza kuma aka karɓa da Allah zai sako da azaba domin sa to kai kadai zaka tsira umaru eh alhamdulillah da can baya musulunci sayyidina Umar Mm. يا رب حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحبك الله ونبيك تبعك من المؤمنين هذه الآية وأن آية نزلت يوم إسلام عمر وأن آية سوكنا نبي سيدنا عمر يمسلنتا عمر بن الخطاب شين عمر بن الخطاب إسلامه wato musuluncinsa ذكروا له wato أسباب malamai sun faɗi sababai da yawa akan musuluncinsa منها yana daga cikin dalilin أن musuluncinsa رسول الله صلى الله عليه cewa manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi addu'a yawan a wani yini اللهم إذ yace ya ubangiji ka karfafi musulunci لأحد هذين Yin rajulani ya ilaika da mafi soyuwar ɗayan wa'annan mutane biyu zuwa gare ka بأبي جهل da abi jahalin وعمر بن ko kuma da umar الخطاب dan haddam Allah ka janyo mana ɗaya ki shiga musulunci ko abu jahil ko umar dan haddam أو بأحد الأمرين ko kuma cewa ya ɗayan umar guda biyu كلاهما اسمه umar dukkan su su biyun sunan su umar أبو جهل abu jahal ismuhu amrun sunan sa amru kan nadu quraishun bi abil hakami نعم wato quraishi sun yi wato sun masa alkunya da abil hakami لكثرة saboda yawan iliminsa a wajensu وكناه rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai musa alkunya bi abi jahalin da ugon jahilci فغلب عليه shi wannan wannan wato alkunya da manzo Allah ya masa sai rinjaye akan wancan دخل عمر sayyidina Umar ya shigo dan Haddab ya shiga ala abi jahal musa abi jahal yawan a wani ne وهو خالد to shi kuma Abu Jahal dan uwan mahaifiyarsa ne wato wato wato kawunsa ne قال له ƙari da sai ya ce da shi من قتل محمدا wanda duk ya kashe muhammadu اعطيته مئة zan ba shi wato ناقة raƙumi ja guda ɗari domin duk a raƙuma ba mai darajar jan raƙumi to zan wanda duk ya kashe muhammadu zan ba shi raƙumi ɗari ومئة ناقة zan ba shi kuma سوداء taguwa fara guda ɗari ومئة ناقة zan ba shi سوداء kuma taguwa wato baka guda ɗari وألف أوقية zan ba shi ukiya dubu na dinari لعله قليل المال wato eh لعله la'allahu wato bima ce dai wannan dai kalilin mali wato dukiya ce wanda ke kaɗan هذا في جانب النبي wannan a cikin jarabin annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne قال له عمر sai umar ya ce da shi تدخل على هبل na
ندخل eh, ندخل hululu na hululu mun- mu shiga ala hubal bisa hubal إلى هبل shi wato ubangijin su wato ila hubal gunkin su da suke bautawa نعم hatta ta kasima ai har dai ka je ka rantse inda hu a wajen hubal نعم وتآهل wato ahiduhu kai ma kai wa hubal din alkawari ala zalika masa wannan ma'ana a jibin hubal ka rantse duk wanda ya kashe annabi muhammad duk wanda ya kashe maka muhammadu zaka ba shi wannan abin da ka lissafa eh raƙumi ja ɗari eh taguwa fara ɗari da kuma baƙa ɗari sannan da uƙiya dubu mu je gun hubal ka rantse Eh, domin hubal shi suke girmama Eh, فدخل على هبل sai suka shiga wurin hubal فأقسم أبو جهل sai abu jahal ya rantse وآهد هبل na وآهد هبل wato yi wa hubal alkawari أن عمر cewa umaru إذا قتل رسول الله idan ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama في هذه المئات zai ba shi wannan ɗaruruwan abin da ya faɗa من الإبل min al-ibil daga raquma wa albu yatin da wuqiya dubu min al-fiddati daga azurfa أخرج عمر sai umaru ya fita متوشحا سيفا ya zare sai fa hutu kofinsa حتى وقف بباب har dai ya tsaya bi babin nabi sallallahu alaihi wasallam a kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama فنزل بعض sai المسلمين sashin musulmai suka hango shi من شقوق البادي na'am من شقوق daga البادي wato tsagar koba فإذا بعمر متوشحا sai ga sai su gashi sun hango umar mutu wasu hambi sai biyi ya zage wato ya zare takobinsa ففزع to shashin su duk sai suka firgita وقال wakala ya ce هذا عمر بن haza الخطاب umar dan hata mutu wasu hambi sai biyi ya zare takobinsa وهو لم يأتي هنا shi إلا dai bai zo nan ba sai dai saboda sharri قال حمزة بن sai sai na hamdu dan abdulmutalib ya ce in izanu lahu ku yi masa izini ya shigo إن أتى in ya zo musulman a musulmi ya shigo mana mai son zaman lafiya فذاك to fa za ka wannan shi kenan ya samu abin da yake so وإن أتى يريد غير ذلك idan kuma ya zo mana ne yana nufin wannan wannan يقتله to mu nan za mu kashe shi kuma da takobinsa za mu kashe shi ba takobinmu ba فدخل عمر sai sai na umar ya shigo قال رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يتقرب له kan أحد wanda ya bijira ga Umaru kan wani ɗaya ya bijira ga Umaru kan ku masa komai فخرج إليه الرسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare shi ya kare lahu sai ya ce da shi ما أنت ma anta kai dai baka zamo ba bi muntahin ga mai tikewa hatta yanzu lillahu bika qari'atun qari'atan hadda Allah ya saukar da wata tsawa gare ka فرتعد عمر wato ya wato ya ya ya wato gargadi ne ya masa eh wato ya ya shiga taitayin sa idan ba shiga taitayin sa ba Allah fa zai iya komai a a wannan yanayin eh farta adawaru sai sai na umaru shikenan sai sai shiga rawar dari حتى سكت السيف har dai sai da من wato يده.
wato takobin ya haɗe daga hannunsa فجلس sai ya zauna وقال وقال يسي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله فكبر المسلمون سي مسلمين سكي كبر كلا كل باكي دينزو فقال عمر sai umar ya ce ya rasu lallahi ya manzo Allah alasna alhaqi ba akan gaskiya muke ba نعم إن in in hayina إن in حيينا hayina in mun rayu aw mutuwa in mutuna ko kuma mun mutu duk ba akan gaskiya muke ba eh in muka rayu ai akan gaskiya muke in mun mutu ma akan gaskiya muke ko ya rasu lallahi qala bala sai manzo Allah ya ce eh قال kala sai wani ya ce فلما نعبد la الله hasirran to saboda me za mu rika bautawa Allah a boye نعم وكانت العبادة في ذلك الوقت wato ibada ta zamo a wannan lokaci شرعت an shar'anta ta sirra a sirce وقد أسلم حمزة to alhali kuma sai na hamza ya musulunta bil islam ga masu musuluncin sai na umar da kwana uku وبإسلام عمر wato da musuluncin umar ta kamala muslimun arba'ina rajulan wato musulmi suka cika mutum arba'in qala umar sai na umar ya ce wallahi la na'budu allaha sirran tun da ba'da na yawmin.
musulunta wallahi ba za- ba zan bauta allah koyi ba da yau bayan wannan yini wa faradu fi saffaini shikenan da lokacin sallah yayi sai suka fita cikin saho biyu umar ya umar ya taƙaddama sabbala wala sai na umar yana gaban sahu na farko وحمزة يتقدم الصف sabbar sani sai na hamda shi kuma yana gaban sahu na biyu وخرجوا إلى البيت suka fita suka tafi ɗakin ka'aba tuhilun na shahada suna kalmar shahada a bayyane وقالت قريش sai kuroshi suka ce إن in tasara alaina abul qasim abul qasim yayi nasara kanmu لما lamma saba umar yayin da umar ya karkace لو تسمع da tasbar annan kuroshin jami'an kuroshi duk za su karkace baki daya saboda gargadar umar bai san umar dacewa yi ba eh to wannan ruwaya ce kamar yadda shehu ya faɗa ga can a can farko da yake cewa mai duka can da yake cewa zai islamu umar ko eh, eh, zakaru lahu asbaban ko نعم malamai sun faɗi sababbin musuluncin sayi da umar wato daban-daban asbaban sababai wannan ɗaya ne daga cikin wato kuzagu Eh, wata wani sababin kuma suna cewa lokacin da suka yi wannan magana da abu jahil abu jahil ya ce "Je in ya kashe mazala zai ba shi wa'annan ɗaruruwan abin da ya faɗa ɗin nan zai ba shi taguwa ja a zai ba shi raƙumi ja domin a duk dukkan raƙuma ba mai darajar jan raƙumi to abu jahil ya ce in ya kashe mazala zai ba shi raƙumi ja ɗari zai ba shi kuma taguwa guda ɗari fara zai ba shi taguwa ɗari baƙa zai ba shi dinari ƙuƙiya dubu amma kawai ya kashe manzala ne shi ne ya ce to su je gun hubal ya ɗau wannan alƙawarin Eh, abun su in aka je gun hubal kamar kai ne ka a tsakaninka da allah domin shi shine allansu a lokacin suka shiga gun hubal ya ɗau wannan alƙawarin to shine ya fito ya- yana a firgice sai na umar ya fito da takobi a hannu ya- bai san ma sai nan manzala yana darul arkan ba to shine ya fito yana ta neman ina zai ga manzo Allah sai aka ce sai suka haɗu da wani yana tafiya ɗaya daga cikin sahabbai ne eh, suka haɗu da shi sai na ya ga sai na Umar a rikice da takobi a hannunsa sai yake cewa wai me ya da me ya same ka ce ai Muhammadu nake nema Muhammadu kake nema me za ka yi wa Muhammadu Sai ce kai dai ba ruwa ka dai nuna mu ina Muhammadu yake to me ya maka ce duk ya lalata mana mutane ya sa duk ƴaƴanmu da ƴan uwanmu sun bata neman sa nake in kashe shi sai ya ce da shi ai ba Muhammadu zaka nema ka kashe shi ba can gidanku zaka koma gun faɗin mutu ƴar Khattab ƙanwarka ai tana nan ta musulunta kuma tana musuluntar da mutane kan ka ce zaka gyara Muhammadu ka gyara Fatima to wannan magana da ya gaya sai na Umar to sai Umar ya rikice sai fushi ya kuma ya ce ashe bai sani ba abin har ya shigo gidansu shikenan sai ya juya sai ya nufi gidan Fatima bintul Khattab da ya tafi ya je to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin idan wanda ya musulunta idan yana da dan wato da yalwa a tare da shi to sai ya rika hada shi da mutum ɗaya ko biyu waɗanda suke mabukata don su rika yin karatun Qur'ani sun samu abinci a wajensa to mijin Fatima shi ma ya musulunta to kuma yana da wato yana da yana da dama yana da dan abu a hannunsa to shikenan sai manzo Allah ya hada shi da wasu a cikin wata ruwa an ce su habbabu ne akwai habbabu a ciki eh to shine suka je to dama idan suka je za su kafi Qur'ani kullun gida ake saboda tsoro me zai je ya je to shine sun je suna karatun Qur'ani sun kulle gida da Umar ya je ya je wannan labari kawai sai ya tafi gidan Fatima yana zuwa gidan Fatima ya samu kofa a kulle ya buga bam bam bam sai Fatima ta ce wake buga kofa sai ce Umar ta ce ya ce mata Umar ne to suna jin fa sai na Umar ne da mijin nata da su abokan karatun da suke karatun Qur'ani duk hankalin su sai tashi sai suka gudu sai suka shiga ban daki suka koya to dama akwai takardun qur'ani wato qur'anin da suke karanta sai suka rika haɗa takardun ashe sun manta guda ɗaya ba su kwashe sun ɓoye ta ba sai ta je ta buɗe ƙofa sai na umar ya fito yana ku- ya shigo yana huci ke ina mijin naki me kike a nan ashe ke ma kin kauce eh ta ce "Ah, kamar ya na kauce an ce kin bi muhammadu ta ce eh na bi shi ai ta ce hanya ta gaskiya ni ba kaucewa ne ba musulunci ne shiga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ya daga hannu sai kaura mata mali to garin marin da ya da yake dama shi umar karfa ne yana zabga mata mari sai jini ta hanci ta kunne to jinin da ya gani to sai kuma zuciyarsa ya ga yawa wasu jini sai zuciyarsa ta karye to ita kuma wannan dukan da ya mata sai zama da ta samu ƙarfin gwiwa kuma ta rika gaya masa maganganu to shi kenan sai kuma wato zafinsa sai kuma ya rika ƙasa saboda abin da ya gani to shi kenan yana ta wuri-wuri a gidan sai ya hango wata takarda sai ya tafi zai ɗauke ta sai ta ga ashe takardar da suke karatun ƙur'ani ce sun manta wata ɗaya ta ɓuya ba su ganta ba ya kai hannu sai ta doke hannunsa shikenan sai ta ɗauke takardar ta ɗauke takardar an ce wata waya sura ɗaha ce a ce ɗahe ma zana da kan tsoron ta eh sai ya ce me yasa ke karanta ce a wannan ƙur'ani ne shi kuma la yaba su hu illal mutahharu kai kuma baka da tsarki saboda haka ba zan bari ka taba qur'ani ba sai shi a a abin da yake hayya kai haka ta ce ai ya ma fice haka sai ce to ya ba a kiban karanta ta ce sai ka je kai wanka mu gaya maka abin da za ka wanka sannan ka zo shikenan ta nuna masa yadda zai ya shiga yi wanka sannan ta ya dawo aka ce sai ta bashi ta wannan shafi ɗaya na ƙur'ani takarda ɗaya ce da ya fara karanta ya dama ya iya rubutu ya iya karatu da he ma zana da ka tsara da tashke da shi nan yana ta yi to shi kenan yana karantawa imani yana shiga yana shiga yana shiga can sai shiru sai ce da ita ina manzo Allah yake to da mijinta da su ababu da suka koya da suka ji ina manzo Allah sai suka fito sai suka fito suka same shi to sun san ya samu ya samu to shi kenan sai suka suka same shi sai suka ce ai manzo Allah yana darul arqa ina darul arqa ne darul arqa to kuraka ne wajen sa shi kenan sai suka fito sai na Umar da shi mijinta da shi kuma Habbab suka tafi darul arqa ai Habbab ne ko an ce Habbab ne eh shi kenan suka tafi suna zuwa darul arqam sai sai na umar ya buga kofa bam bam bam to dama sai na hamza ya musulunta da kwana uku sai na hamza shine na talatin da tara a shiga musulunci to duk suna darul arkam sun kulle gidan ana ibada don ba za a iya fitowa fili a ibada ba to da ya buga kofa bam bam bam sai aka ce wane ne sai ce umar ne yana cewa umar kowa sai hankalinsa ya tashi sai sai na hamza ya fito shi wa yake fito ba na hankalin ku ya ta aka ce ai umar ne shi to me ne tashin hankali ku bude masa kofa kawai in ya zo da alheri ga mu in ba zo da shi ba kuma ga mu ga shi ji sai na hamza to don rushin sai na hamza shi ma zaki ne to shi kenan aka bude kofa aka bude kofa sai suka kama kafadar sai na umar suka riƙe shi suka kai shi ga manzana sai manzana ce ku sake shi ba abin da zai yi idan suka sake shi suka zaunar da shi gaban manzana a wata raya an ce manzana sai ya daki kirjinsa shi kenan sai imani ya shiga ya kusa a shaɗar la ilaha illallah wa shaɗar annaka rasulallah dama an ce ya manzana ya addu'a kamar yadda gashi mun karanta cikin wannan cewa Allah ya karfa musulunci da ɗayan wa'annan mutum to bayan sai namur ya shiga musulunci sai lokacin sallah ya wani kwallo an ce sallah a zahar ce wani kuma an ce sallah asar sai ya ga ana shirin sallah sai shi a ya rasu wannan addinin da muke yi da duniya da lahira duk ba shi ne gaskiya ba shi shi ne gaskiya umaru sai shi to wallahi tun da na shiga musulunci an daina bauta allah boye daga yau sai dai a bauta allah fi ya ce fita na ne mu tafi ka'aba mai sallah mu tafi a sallah shi ne sai na umar ya fito sai na hamza yana tare da shi sai na hamza yana sai na umar yana yana jan sahun farko sai na hamza da sai na umar kai sai na hamza kuma yana jan sahu na biyu sannan darun naduwa yana yana kudu da ka'aba nan duk manyan kafiran suke haduwa su abu jahil su umar ya tafi da halab abdullahi bin manya-manyan ne don nan ce majalisarsu sai suka ga ga mutane sun fito sahu a jere da kaya fari bat Ha, sai suka ɗaga kai sai suka gano umar a gaban sahu ɗaya da takobi a hannunsa ya zare sai abu da halisha me nake gani ne sai sai umar ya tafi na halabisha ai umar ne ce umaru sai umar ne to wata ruwaya kuma aka ce a umayyata domin bayan shi sai na umar ya ya musulunta wato da ya fito bai samu abu jahil a nan na darun naduwa ba an ce sai da aka gama sallah sai ce na abu jahil sai aka ce yana gida sai bi shi gida din ya ce ba wanda zai kai masa labarin musulunci na sai ni da kaina shi ne aka yi sallah a nan ka'aba a gindin ka'aba aka yi sallah kuma aka yi sallah shi kenan sai na umar ya nuna musuluncinsa a bayyane shi kenan sai ya zo darin naduwa din sai yake cewa waye a garin nan aka gaya masa labari kowa sai ya ji waye da gun tsufe sa sai aka gaya masa wani mutum aka tura da shi ne gindin sai yana ina aka ce yana gida sai ya tafi yana so a sai buga masa kofa bam bam bam sai ya bude ya ce wani ce wani labari ne zo maka da shi shi wani labari ne na musulunta ce kare ya ce na musulunta to bai koma gida ba daga nan ya fita jama umar ya musulunta umar ya kauce umar ya kauce eh to an ce an ce su kuma sai je gidan abu jahil da je gidan abu jahil shi ma ya buɗe koma abu jahil ya buɗe sai ce me ka haka ce an na zo ne sanar da kai na musulunta ka musulunta sai ya dawo da kofa bam sai ya rufe kofa sai ya tafi yana koma gida matarsa sai ta gan shi hankalinsa a tashe ta ce ya abal haka me na ganka haka a ce ai wata masifa ce ta faru wata masifa ta ce wai umar ya bi muhammadu ya bi muhammadu sai ta ce ba shakka an yi musiba ne ta ce ba shakka an shiga cikin musiba to shi wata wata ruwaya kenan wannan ruwaya ta biyu ta musuluncin sayyidina umar to akwai kuma ma wasu ruwayoyi wanda suke yin bayanin irin yadda ya shiga musulunci to ala ayi halin shigarsa ya karfafa ya karfafa wato addinin musulunci wanda kuma da addu'ar manzo Allah ya shiga ya samu sannan su kuma wato kafirai wato sun ji wato ciwo sun ji ciwon wato shigarsa musulunci saboda shigarsa musulunci ya raunana su eh ta har da aji yanzu ya wannan kisa ita ce kenan ko? ya ya to mu je mu je maka ne ai mun ja aya ko maka ne bi ai kullu asra hatta yusina fil ard turiduna ard dunya wa la yuridu Allahu yuridu الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم wato ba don wato littafi da ya rigaya ba da halatta ga nemo wato da ribar da wato ribatattu da azaba mai tsanani ta kama ku to daga nan ga shehu na yau ta magana ne wannan argani mutu ihillat li ummati muhammadin 397 alganimatu eh kaga wajen? to kai ji haɗin gazin alganimatu ganima an halatta ganimar yaƙi ga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ta halatta ga wata al'umma ba kablaha kafin al'umman manzala kala idan aka gani ma aka yaƙi zamanin annaba wato manzanni da suka gabata in an tara ganima tara ta ake wuta ta sako ta cinye amma sai al'ummar mazala su ne in an samu ganima suke raba su su cinye saboda alfarman mazala mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce uɗe tu hamsan an bani abu biyar ba a ba wa wani manzo ba kabli gabana ba a ba shi wani abu daga cikin wa'annan ba an wato ba ni an taimake ni bin rubu da razani basirata shaharin tafiyar wata idan manzo Allah ya fito ya doshi inda za shi to tafiyar wata guda duk gurin sai su rika jin tsoro sai razani duk ya gama wajen tun kafin ma manzo Allah ya kai wajen to manzo Allah kawai aka yi wannan وجعلت لي الارض domin ka san da abin da ake kiyasi a da ba wai milillika ko ko ko kilomita ba eh abin da ake kiyasi da shi daga nan zuwa gari kaza kwana nawa ake eh to shine kiyasi da san za a je gari kaza a kwana uku ake zuwa gari kaza ko kuma kwana biyar to shi manzo Allah sai a kiyasta tafiyar wata guda eh, inda za a je a wata guda to duk sai a sa musu razani duk sai su ji tsoro kafin ma manzo Allah ya karaso mm.
نعم. وأحلت لي الارض مسجدا an halatta mun ƙasa ta zama masallaci da وطهورا tsarki فايما رجل من امتي duk inda wato ɗaya daga cikin al'umma ta wato sallah ta riske shi فليصلي to ya sallah ta gani to ya lalliyar masjid al'ardu masjida ta gani wato idan duk inda kake za ka iya shimfiɗa kai sallah duk inda ƙasa take za ka iya shimfiɗa kai sallah wanda wasu al'ummar ba yadda za a yi su yi sallah sai sun je ɗakin ibadarsu Eh, amma al'ummar manzala duk inda suke in lokacin sallah ya za su inda da tsarki a wajen za su yi sallar su Eh, sannan kuma in ba su da ruwan alwala ƙasar sai ke musu sai su sai su yi taimawa da ƙasar Eh, ba ba ba kowa wannan ba sai al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam za su yi sallah da ƙasa kuma za su yi za su yi kuma tsarki da ƙasar Eh, mm.
واحلت لي الغنائم an halatta mun ganimu لم تحل لاحد من قبل gabli ba a halatta ta ga ɗaya daga cikin manzannin da suka gabace ni ba وأوتيت الشفاعة an bani ceto وكان النبي صلى الله وكان wato an bani ceto isa da ina zuwa isa ceto eh ceto a shafa'atul kubra ba wanda yake sai ba wanda yake da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kowa zai ta kansa manzo Allah ne zai fito kawai ya dau tuta shine zai zo ya ce a fito a yi hisabi eh don lokacin an kai wani matsayi da al'umma halitta so suke in wutan ma za a tafi a tafi saboda wahalar da ake ciki eh, ko wuta ma gwanda ma in wutar za a je a je a rabu dai da wajen to maza Allah ne zai fito ya fitar da jama'a ya fitar da kowa daga wannan masifar eh, ita ce shifa'atul kubra Allah ya yarda cewa a fito shi kenan a sa ma'auni a zo a sallami jama'a to ba wanda aka ba wannan sai manzo Allah eh, sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatan نعم annabi ya zama ana aiko shi zuwa ga wato a a mutanensa a keɓance وبعث إلى الناس ni kuma an عامة aiko ni zuwa ga mutane baki daya wato shi mazala kun kowa eh, kowa duk wani wanda yake wato a doron ƙasa to mazala manzansa ne eh mazala manzansa ne
أهل الأديان غير الإسلام wato ma wuta addinai wanda ba musulunci ba ليس لهم أن يؤدوا صلواتهم ba su samu su yi sallolinsu ba illa fi kana sai dai a cikin cocinsu da وبيعهم ɗakin ibadar yahudawa والمسلمون biyu shi ne ɗakin ibadar yahuda kanisatu kuma ɗakin ibadar nasara نعم Hmm.
والمسلم musulmi kuwa حيث أدركته الصلاة duk inda sallah ta riske shi zai يصلي iya sallah وكأنه صلى في kamar المسجد ya yi sallah a masallaci وطهورا kuma wato an sa ƙasa ta zama masa tsarki من لم يجد ماء wanda bai samu ruwa ba تطهر بالصعيد shi wato tsarki bisa iri da bigire da taimu da taimama وأهل لي الغنائم su manzala ya ce an halatta mun ganimu نعم وبعثت إلى الناس kuma an aiko كافة ni zuwa ga mutane baki ɗaya وكان النبي يبعث إلى annabi ya قومه zama ana aiko shi zuwa ga mutanensa ونصرت بالسباع wato an dan wato an ba ni nasara bisa ba da iska iskarsa ba نعم لقي رسول sai da الله ya fito za ta sai ta ɗau labarin manzala ya fito sai ta je ta kai eh, tafiyar wata guda duk sai ta yaɗa manzala ya fito kowa fa zai shiga taitayensa نعم لقي رسول الله صلى الله عليه sallama وسلم lailatul isra'i adama eh, manzala sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annaba adam lailatul isra'i daren da aka isra'i da shi أبا البشر shi fa baban mutane قال له الرسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya abal bashari ya uwa uban mutane أنت خير kai الناس ne biyayyen mutane خلقك الله بيده Allah ya halice ka da ikonsa وأكرمك بلحيه kuma ya girma ka ya girmama ka bil ilmi da ilimi وأسجد لك ملائكته ka tahu ya sa mala'ikunsa sun maka sujjada gaisuwa وأكرمك بزوجته kuma ya girmama ka bi zaujacin da mata minka da ya halice ta daga hakarkarinka ولعن عدوك kuma ya la'anci ya tsinewa makiyinka وأباها لك الجنة kuma ya halatta maka shiga aljanna بها wato ذاتيرها da duk abin da yake cikin ta قال له آدم Adamu sai annabi Adamu ce da shi بل أنت خير الناس bar dai kai kai ne biyan mutane أكرمك الله Allah ya girmama ka بأن جعل شيطانك مسلما ya domin ya sanya musul shedanin kai zama musulmi شيطاني أغواني ni shedani na ya batar da ni shedanin وشيطانك ka kai kuma جعله جعله الله مسلما musulman Allah ya sanya shi ya zama musulmi تبعا mai لك bi laka gare ka نعم وقهر لك عدوك kuma ya rinjayen maka makiyinka وزوجك زوجة kuma Allah ya aura maka mata مثل عائشة misalin na na Aisha سيدة نساء الجنة shugabar wato matan aljanna وأحيا لك جميع kuma الأنبياء ya ta ya raya maka dukkan annabawa تعظيما لك don girmamawa gare ka lailatul isra'i daren da aka yi isra'i da kai بعث الله الأنبياء Allah ya كلهم ya taso dukkan annabawa baki daya وأمهم صلى الله sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya shige yi musulmanci إكراما don له girmamawa gare shi أو إكراما له ko kuma don girmama su don manzo Allah ya baka walimanci girmama ka ne
وأطلعك على أسرار أمتك wato kuma Allah ya tsinkayar da kai a bisa asirin al'ummarka كلما نعمل duk abin da muke aikatawa الرسول صلى الله عليه وسلم yushahiduhu fi mahallihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa a inda yake ha domin abin da yake ga- ganin sa na ba na gaba bai fi yadda yake gani ta baya ba sallallahu alaihi wasallam Eh, da abin da yake gaban sa da yake bayan sa da kudin sa arewan sa hagun sa daman sa zaman sa kasan sa duk ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam Mm.
وأعطى لأمتك ست خصال ya ba wa al'umma ka ɗabi'u guda shida نعم أنا أخبرت من ni الجنة an sauko da ni daga aljanna بمعصية bima sai tun saboda wato sabo وأمتك amma al'ummarka يعصون suna saba wa Allah ولا يخرجون من ba المسجد za su fita daga masallaci ba ba za a ce an fitar da su daga masallaci ba don sabo نعم وانتزع مني لباسي to ni kuma ubangiji ya cire min tufata da بمعصية sabo وأمتك wato al'ummarka kuma تعصي الله tana saba wa Allah ولا ينزع الستر عنهم wala yanzu sitru anhum ba za a wato cire sitira anhum gabarin su ba ko kuma wala yanzu sitira نعم Allah ba zai cire sitira anhum gabarin su ba نعم ونقصت قامتي wato tsayina wato ya tawaya وأمتك تعصي al'ummarka kuma tana sabo ولا تنقص قاماتهم wato wato amasu ba za ta tawaya ba وفرق بيني وبين زوجتي an raba tsakanina da tsakanin matata وأمتك al'ummarka تعصي الله tana saba wa Allah ولا يفرق بين الأزواج ba za su ma ba tsakanin miji da mata ba نعم وأنا بكيت 200 سنة ni kuma na yi kuka shekara ɗari biyu na kuka قبل أن يغفر لي kafin wato ai gafara gare ni وأمتك al'ummarka يغفر لهم ana gafarta musu inda ma ya tafiyu da lissan da suka yi istighfari أنت خير الناس kai ne biyayyen mutane صدقة bayan fasa daga shi kenan sai gaskata shi gaskiya mai matsala shi ne gaban kowa
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا Kukulu ku ci min maganin ku daga abin da kuka gani ma ku ci halalan wato halal tsayiban wato da dada واتقوا الله
ya ce to kukulu ku ci wato uku lokaci mai maganin tun daga abin da kuka yi gani maza ku ci halalan halal ɗayiban da daɗa wata kula ku ji tsoron Allah إن الله غفور رحيم inda Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙai يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم labon ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli man fi aidikum min al asra ko asara ko asra ka faɗa ga waɗanda suke hannun ku na daga ribatattun nan in ya alamun lahu fi qulubikum khairan idan a- Allah ya san da alheri a cikin wato zukatanku ai imanin imani wa ikhlasin da ikhlasi yutikum zai ba ku hairan wato mafi alkhairi min ma kuza minkum daga abin da aka karba daga gare ku min alfida'i wato daga fansan nan abin da aka karba zai ba ku fiye da shi bi an yi da ibo shine yirkan ya shi lakum gare ku fi duniya a duniya wa yusiba ko kuma ya ba ku ladan sa fil akhirati a gidan lahira wa yaghfir lakum kuma zai muku gafara zai gafarta muku zunubankum zunubanku والله غفور رحيم Allah mai gafara ne rahimin kuma mai jin kai وإن كان يريدوا خيانتك فقد نعم.
قال الله من قبل فأنت منهم annabihun kanar Abbas كان العباس بعد ذلك يتحدث wato sayyidina Abbas an manzo Allah fa kenan sayyidina Abbas ya zama bayan wannan da aka karbi fansan yana wato yana zantarwa يقول ya kuli yana cewa أعطاني الله خيرا مما Allah ya bani Allah ya bani mafi alheri da abin da aka karba daga wajena إن لي 20 عبدا الآن ni yanzu ina da bawa 20 كلهم يتردد إلى الشام Kun- kowanne daga cikinsu yana kaiwa da kawowa tsakanin wato hijaz da sham saboda fatauci رأس مالي wato ra'asu mali jari na أكثر من 20 ألفا ya fi wato wato dukiya dubu ashirin كل هذا من مالي kun duk wannan daga cikin dukiya ta ne فلما جيء بمال البحرين yayin da aka zo da dukiyar bahrain ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama هو أكثر مال أتي به رسول الله صلى shine الله mafi عليه yawan وسلم dukiyar da aka kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama صب في المسجد sai aka zube shi na'am صب في المسجد زاف الذهب
wato sai aka juye shi a tsakiyar masallaci aka tsuye aka juye shi a tsakiyar masallaci turabi sai جزاف juzabu zabi wato zubo wato tarin wato dinari حتى أن الذين جلسوا في ناحية har dai wa'anda ma suka zauna a wani bangare لا يرون الذين جلسوا في الناحية wato saboda turin dukiyar da aka turi aka zube wanda suke zaune a wata nahiya ba sa hango wanda suke can masal wanda suke gaba ba sa hango wanda suke wajen kofa saboda wato zuba an zube dukiyar da aka gane saboda yawanta لكثرة الذهب saboda yawan dinari فلما آه، أذ- آه، أذن للفجر ba yayin da aka kira sallar alfajir
أذن للفجر ha shafi nawa ne ne na to mazuku فلما أذن للفجر yayin da aka yi masana saboda ba- a sallar alfajir إلزم أهل المدينة sai wato wato duk mutanen madina sai suka hada a masallaci فخرج النبي صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito قال لعلكم بلغكم شيء Ya- sai manzo Allah ya ce da su mai yiwa ce dai wani labari ya same ku توافدوا على المسجد wato وقت wanda صلاة الصبح.
wato wafadu domin sun zo da yawa alal masjidi wato masallaci wata salatu sufi lokacin sallah asuba وما كانت تلك عادة wannan ba ta zama ita ce al'ada su ba سبقوا sun بالغنيمة ji cewa an kawo ganima فكلهم بادر kowanne إلى daga المسجد.
cikinsu ya yi gaggawa zuwa masallaci فلما صلى yayin da manzo Allah ya yi sallah صار يقسمها sai kuma ya haɗe بينهم yana raba dukiyar bainahum tsakaninsu وجاء العباس sai Abbas dan Abdul Muttalib amma manzo Allah ya zo فقال له رسول sai manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi اهمل كل ما تقدر أن ka تحمله ɗauki duk abin da kake ganin za ka iya ɗauka a dukiyar nan فهو لك huwa laka ya zama naka ko me kake so kwashi فنشر ثوبه shikenan sai ya shimfiɗa wato bargonsa فهو- sai ya kamfata ya zuba wahasa ya kuma kamfata ya cika حتى جمع كثيرا har sai da ya tara wato dukiya wato dinare tili a cikin wato mayafin nasa وأراد أن يحمله kuma ya nufin an yi hamila hu ya ɗauka falam ya idir sai ya zama ya kasa ɗauka فقال ya للنبي- zuba ya zuba ya zuba ya kasa ɗaga Eh.
فقال للنبي صلى الله sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam irba'ahu li ka ɗaga mun فقال له sai لا manzo Allah ya ce la ni ba ɗaga maka ba إلا ما ترفعه أنت بنفسك sai dai ka فقد ɗaga shi tun da kai ka yi ba sai dai ka ɗaga shi da kanka kaɗai قال ƙala sai ya ce مر بعضهم يرفعه to ka- to ka- ka gaya wa kai umarni ga shashin wanda ake ta su ce maka mun ɗaga فهم ولده sai ɗansa ya yi nufin ya ya- ya- ya nufa zai taimaka masa فقال له الرسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ما- shi la ba za ka taimaka mu ba za ka ɗaga masa ba ما تعمله فقد Eh, هو ba ta لك.
nuna hubo to duk abin da ka iya ɗauka to shine naka Eh, فنقص منه شيئا to shine sai sai ya rage wani abu daga cikin dukiyar وأراد أن يرفعه ya yi nufin ya kuma ɗauka bayan ya rage falon mai gajiyar kuma bai samu ne da iya ɗauka ba ونقص منه sai ya شيئا kuma rage wani abu daga ciki ورفعه to sai ya daga shi amma bai ji hadin da kyar ya daga
وسار إلى sai ya بيته tafi ila baiti zuwa gidansa فأتبعه الرسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin sa da kallon sa حتى دخل بيته har ya shiga wato gidansa ta ajuban من هرس wato suna zuba da kuɗin wato iban dukiyar نعم. وجد وجد كل هذا wato ya samu dukkan وجد wannan كل هذا هذا القدر من المال المال.
ya samu dukkan wannan wato mai yawan dukiya قال العباس wato wannan abbas ya ce haza misdaqu ma qala allah wannan abin da ya faru a nan shine gaskata abin da allah ya faɗa ya ce in ya alimi la fi qulubikum hayran yutum hayran ma huwa minkum eh wajadtu haza na samu wannan fi dunya duniya wa ha ana yanzu magwarata ni kuma ina raja'in gafara bil akhirati ajil lahira
يا أيها النبي قل wa للمؤمنين in yuridu khiyanataka
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم don kuma suka yi nufi wato in suka yi nufin wato a su wa'annan ribatattun suka nufi su yaudare ka bima azharu da abin da suka bayyana min alƙawarin na daga zance to faƙar kanun laha hakika wato sun ha'inci allah min kabul tun gaba ai kabula badirin tun gaban wato yakin badar sun ha'inci da kubur da kafirci fa amkanin minhum sai ubangiji ya samu wato ya bada dama minhum daga gare su aka kama su bi badirin a badar katilan da kashe su asran da riba cewa eh falleta waqqa wa misal zalika to su saurari irin wato abin da ya faru a badar wato misal zalika misalin wannan in adu in suka koma cikin irin abin da suka yi kamar kafin yakin badar والله عليم حكيم Allah masani da halittarsa kuma gwani ne a cikin aikinsa إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض kaga wanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi kuma jihadi da dukiyarsu da kawunansu cikin ɗaukar addinin Allah su ne muhajirai wallazi na awo da waɗanda su kuma suka taro annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu suka kuma taimaki manzo Allah humul ansaru su ne ansaru mutanen Madina to ulaika wancanan ka ba'dhum shashin su su ne majibanta shashi fin nusrati cikin taimakon juna wal irsi da gado والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا kaga wanda suka yi imani shi kuma ba su samu damar hijira ba ma lakum min walayatihim ba ku da wani abu wato na kancece ne ya tsakanin ku da su min shi'in daga wani abu ai fala irsa ba gado bai na ku tsakanin ku ko bai na mu da tsakanin su wala nasiba lahum ba su da rabo fil ganimata a cikin ganima hatta yuhajiru har dai sai sun yi hijira wa haza mansukun bi ayat bi akhir surati wannan wato hukuncin an shafe shi da abin da Allah ya faɗa a ƙarshen wannan sura zai faɗa aya tana nan gaba وإن استبشروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق idan kuma suka nemi taimakon ku fidini a cikin addini to fa alaikum nasru lahu wato taimaka musu ya waje ba kan ku lahu gare su Allah ku fara bisa tabirai illa ala qaumin sai dai in sun nemi taimakon ku akan mutanen da bainakum wa bainahum misaqun akwai alƙawari tsakanin ku da tsakanin su eh to falatan su ruhun ko ku taimake su alaihim akan su wa tanqudu ahadahum warware alƙawarin wanda kuka yi wa alƙawari ko ku yi haka والله بما تعملون بصير Allah yana nan Allah mai gani ne masani ne da abin da kuke aikatawa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض kaga wanda suka kafirce suka yi kafirci shashin su majibanta shashi ne إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد kabir shashin su majibanta shashi ne a wajen taimakekeniya da gado bala irsa bainakum wa bainahum babu gado tsakanin ku da tsakanin su illa taf'aluhu wannan wato soyayya da take tsakanin wato makiya addini kafirai eh da kuma jibantar juna da taimakon juna da suke yi to in ba ku aikata irin wannan ba eh wato in ba ku aikata ba ai tawallin musulmina wato jibantar wato ayyukan ai wato al'amuran musulmi wa qat'il kubba da kuma yanke kafirai in ba ku yi haka ba to ta kun fitinatu suna za ta kasance bil ardi a ƙasa wa fasadun da barna kabirin mai yawa bi quwwatul kubur da karfin kafirci wa dabil islami da kuma raunin musulunci eh saboda su kafirai duk inda suke kansu a haɗe yake kuma taimakon juna suke yi eh, duk kusan ɗabi'un ma da musulunci ce musulmi su yi za ka ga yawanci kafirai su suke domin kana hulɗa da kafirai to za ka ga akwai nau'i na wato abubuwan da musulmi ya ce mu mu yi za a ga su sun ɗauka suna yi eh amma mu sai ga yanzu a ga kafirai suna cinikinsu suna son junansu eh kuma suna taimakawa mai ƙarfi ya taimakawa mara ƙarfi mu ba haka muke ba eh sannan ko za ga su yawanci da zaran abubuwa sun zo musu akwai nau'i na amana eh in za a yi hulɗa za a ga akwai abubuwa na amana tsakaninsu su isu eh to shine wani shi in ba ku ɗau irin wannan halayen nasu ba to shi kenan to za a samu barna a ƙasa wato saboda mai barnar da za ta samu shine kafirci zai ƙarfi eh saboda sun haɗa kansu duk abin da suka yi a haɗin da haɗin kai suke yi to kaga za su samu ƙarfi mu ko dukkan mu a wargaje yake a gani wajibi mu so junanmu mu riƙe amana tsakanin junanmu mu taimaki junanmu mai ƙarfi ya taimaka mara ƙarfi to shi kenan daga nan za a samu ci gaba eh shine ubangiji ya sha lalle mu irin wannan eh
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا kaga wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah cikin ɗaukar addinin Allah da wayanda suka taro manzo Allah suka taimake shi wayannan su ne mummune na hakika لهم مغفرة ورزق Karim, كريم gafara ta tabbata gare su da arziki wanda yake mai girma fil jannati a gidan aljanna والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم Mm, kaga wayanda suka yi imani mun ba da bayan wayanda suka riga din zuwa ga imani da kuma hijira to sai wayannan kuma daga baya suka zo suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira suka yi jihadi ma ku tare da ku to ko ulaika wancanan ka wato minkum daga cikin ku suke ayyuhal muhajirun ya ku wato masu hijira wal ansar da mutanen madina tunda sun zo sun riski da ku kuma sun yi hijira to kuma duk abin da kuke nan sun suna to shi su ma wa'ansu ne daga cikin ku eh ba wato wato wato duk abin da yake kan ku na ahadin musulunci shi ma yana kan su وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ga wannan aya ita ce ta yi nusahar wancan hukunci eh wancan da aka- wancan hukuncin da muka faɗa da za ba to wannan ita ce ta yi nusahar wancan Allah ne yake cewa ma abuta zumunta ai zai kira ba ma abuta kusanci yan uwa ba a zuhun shashin su auza bayanin shi ne mafi cancanta da shashi bil irsi a gado min tawarisi daga wato da gajejeniya bil imani da imani wal hijrati da is- da hijira al mazkuri wanda aka ba- aka faɗa bil ayati sabiqati a ayar da ta gabata to wannan ta shafi wancan bi kitabillahi shashin su wato su ne mafi cancanta da shashi wajen gado eh wato kuma hulɗoɗi na musulunci wannan ya tabbata ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah shine Allahul Mahfuz إن الله بكل شيء عليم Allah masani ne da kulli shay'in da kowa- da kowane abu Allah ya san ba abin da Allah bai sani ba eh minhu hikmatul mirasi yana daga cikin abubuwan da ubangiji ya sani hikimar da ya sa gado ya ce a yi gado kuma hukuncin gado ma sai Allah ya raba ya raba gadon da kansa ya faɗi ga yadda za a yi eh ga wanda za a ba kaza wannan a bashi kaza wancan a bata kaza duk Allah ne ya ya raba gado gaba ɗaya shi ya raba shi saboda hikima ta ubangiji saboda haka duk sanda wato ake ake ake yakan musulunci ake cewa wai musulunci ya tawaye haƙƙin mata to duk wani musulmi in ya yarda da wannan to ya bar musulunci saboda ya ya saba da nassin alqur'ani eh ya saba da nassin alqur'ani duk kuma abin da ka zo da shi ko kuma aka zo da shi kai yadda abin da ya saba nassin alqur'ani ka yarda ka fita daga musulunci eh mhm Eh, براءة من الله ورسوله إلى الذين آخذتم من المشركين mushriki to wannan suratu tauba madaniya ce eh wato madaniya ce suke cewa ko kuma mai wasu akwai ayoyi guda biyu eh, wanda su ba madaniyai ba ne tana da aya ɗari da talatin ba a rubuta bismillah a cikin wannan sura ba da annahu sallallahu alaihi wa sallama domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lam ya'mur bi zalika bai umarni da a rubuta bismillah ba eh kama yu'khadhu kama yadda aka ruko wannan min hadisin daga wani hadisi wanda rawahu al-hakim hakim ne ya rawato wato hadisin wa wa ukhrija fi ma'anahu an fitar da hadisi a cikin ma'anar wannan an ali daga sayyidina ali annal basmala ta cewa ita dai bismillah amanun aminci ce eh wa hiya nazalat ita kuma wannan sura ta sauka da rafi'il amn saboda dauki aminci bi sayfil takobi wa an huzaifata an karbo daga huzaifa annakum cewa ku dai wato jama'a musulmi tusamuna ha suratul tauba kuna ambaton wannan sura suratul tauba a amma wa hiya suratul azab ita sura ce ta azaba warwal bukhari buhari ya rawaito an albarra daga barra dan azib annaha akhiru suratin ita ce karshen sura na zallar da ta sauka sai Allah yake cewa hazihi bara'atu wannan kuɓuta ce min Allah daga Allah wa rasulihi ga manzansa wasilatu mai saduwa ila lazina ahatu zuwa ga wanda wato kuka yi alƙawarce shi ne ya da su min mushrikin da mushrikai wato kuka yi musu ahadan alƙawari mutlaƙan sake au duna arba'ata ashirin ko kuma ko ba bayan wato wata hudu au boko ha ko burbushinta wa naqdul ahadi wato warware alƙawarin nan bima yuzkar da abin da za a faɗa ne fi qawli a faɗin Allah aya mai zuwa fasihu فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله معجز الكافرين ba su yi ai ku tafi aminin kuna amintattu ya ku mushrikai ku tafi fil arda a ƙasa ai ku tafi a bayan ƙasa arba'ata ashirin wata hudu awwalu ha ta farkon su shine shawwal a watan shawwal bi dalili ma sai ta dalilin abin da zai zo amma bayan wannan wala amana lakum ba'da ha ba aminci gare ku ba'da ha bayan ta wa alamu ku san annakum cewa ku dai gairu mu'jizillahi ba masu masu tserewa Allah bane ai fa'ici azaba ku ba za ku iya tserewa azaba Allah ba wa annallaha sai ku sani cewa Allah haƙiƙa Allah muhzil kafiri ne mai kunyata kafirai ne ai muzilluhum mai kaskantar da su ne bin duniya a duniya bil qatl da kiza wal ukhra a lahira kuma zai kaskantar da su bin nar da wuta وجعلوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين wa rasuluhu wa azamin da kuma sanarwa min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa ilan nasu zuwa ga mutane yawmul hajj al akbar ranar hajji babba shine yawmun nahar ranar laya anna Allah ai bi anna Allah cewa Allah bari'u kubutacce ne min al mushrikina ga dukkan daga dukkan abin da mushrikai suke yi wa uhudihim wa uhudihim da kuma alƙawarrukan su wa rasuluhu manzansa ma bari'un kubutacce ne wato qalba asan nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan manzala sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina ali min sanati a wannan shekara wa hiya sanatu tis'in ita shekara ta tara bayan hijira fa azana yawman nahar sai isanar ranar wato layya bi minan amina bi hadhihi al-ayati da wannan ayoyi wa Allah ya hujja ba'da al-amin mushrikun kan wani mushriki ya kuma yin haji daga wannan shekara wala yaduhu bil baiti uryanun kan wani matsaraici ya zo ya kuma yin dawabi a ɗakin kaba ba wanda zai kuma dawabi daga wannan shekara a ɗakin kaba yana mai tsirara rawahul buhari buhari ne ya rawaito wannan hadisin in tuntun فإن تبتم فهو خير لكم in kun tuba min alkubur daga kafirci to shi ya fi alheri gare ku وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله idan kuka juya an imani ga wurin imani wato gaban imani to ku alamu kusan annabin cewa ku dai gairu uzuzillah ba masu wato tserewa Allah bane وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ka ba wa waɗanda suka yi kafirci labari da azaba alimin mai raɗaɗi wa huwa qatl shine kisa wal asr da ribi cewa fi duniya a duniya wannan da shiga kuma wuta bil akhirati a gidan lahira إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أجرهم إلى مدتهم illa allazina asali wanda kuka yi musu alƙawari mina mushrikin daga mushrikai sun lan yankusukun sha sai dai sai sannan kuma su basu tauye muku wani abu ba min shuruɗul ahad daga sharɗan wannan alƙawari walam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani ɗaya daga kafirai akan ku ba to wa'annan fa atimu ilaihim ahadan ku cika musu alƙawarin su ilan qida'i muddati har zuwa ƙarewa wato muddar su allati ahadtum wa duka alƙawari da su alaiha akanta إن الله يحب muttaqin المتقين Allah yana son almuttaqina masu tsoron Allah bi itmamil uhudi da cika alƙawari in an yi alƙawari da su shikenan su cika Ayi sai a mana a mana karatu sai a yarda a shirin ya shiga a mana karatu domin in mun tuna a taɓa mana karatu tunda an- an samu an shigo sai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه
الذي أيدك بنصره والمؤمنين وأنه عند قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما أملكت بين قلوبهم ولكن الله أملك بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يذكرون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم
ai an gama addu'a an gama addu'a cika mana shirin bai
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين